لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم من حمزه ونفكه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسري لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مورثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا ثلاثة بيار جوات الجمادة أولى هجرة مائكي صلى الله عليه وسلم دقا مكة زوا مدينة شكرا دبو ديا دا قريب هدو دا أربعين دا هدو muna roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala ya datar da mu cikin kaddarawar ubangiji ta'ala ya ba mu dama domin ci gaba da karatun na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka muna roƙon allah madaukakin sarki ya mu gandakatar da dace da faɗin abin da shi ne daidai ya kuma gafarta mana kurakuranmu allah madaukakin sarki ya sa albarka a cikin duk abin da za mu tattauna darasinmu na baya dai muna cikin wannan suna mai albarka sutul baqara inda muka tsaya a aya ta 25 yau insha Allah za mu tashi aya ta 26 bismillah na'am inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين وانا آية an samu daga Abdullahi dan Abbas da wasu daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce lamma daraballahu hadaini masalaini lil munafiqin yayin da Allah madaukakin sarki ya buga waɗannan misali guda biyu ga munafikai irin ayoyin da suka gabata masalahun ka masalal ladzi tawqada nara ko kuma fadin Allah ta'ala auka sayabin minas sama al'ayatu salasa waɗannan ayoyi guda uku na baya sai munafikai suke ce Allahu a'ala wa ajal min an yadriba hadhihi al-amsal wai ai Allah madaukakin sarki yafi karfin a ce yayi wannan misali wato su munafikai duk yadda aka yi sai kaga sun samu wani tsaye gungumi da ta cewa a cikin sha'anin al'amarin Allah da na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda rashin lafiya da ke cikin zuciyarsu ubangiji ta'ala fa anzalallahu hadhihi al-aya ila qawlihi ta'ala Allah madaukakin sarki sai saukar da wannan ayar inna Allah la yantahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha wa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويعدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في العدل أولئك هم الخاسرون وبنجي تعالى يسبك دون آية domin ya tabbatar da ainihin wannan misalin daga gare shi ne ya kuma ƙaryata maganganun da su munafiki suke yi domin Allah maɗaukakin sarki ya ce, Inna Allah la ya zahayi an gadari ba masala, Allah baya jin kunyar ya buga misali. Misalai da yawa ne, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya kawo a cikin Al'ur'ani. Allah maɗaukakin sarki ya ba da misalin waɗanda suka riƙi wani Allah a matsayin abin bauta, sai ba da misalin irin yadda suka samu kansu ɗin wajen amfanin da za su samu a ƙarƙashin bautar tasu kamar tattau ne da ya gida kaga gidan tattau baya musu maganin sanyi ko yana masa baya kare shi daga zafi baya kuma kare shi daga iska wani kwanan da ya fi shi girma ma in ya sha iska daga can gudun ya zo sai ya gaba da shi da shi da gidan nashi gaba ɗaya to haka matsayin mai bautar wani allah yake bautar in har za ta masa amfani to gidan giza-giza zai hana ruwa ya shiga shi zai hana ruwa ya shiga shi ba zai hana ba ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u la innal ladhina tad'una min dunillahi جكا جكا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب حكا إذا مكديبا أو تآير الله يبقى مصالي دقنا شيما كركشمي مي duk waɗanda suka riki wani Allah a matsayin abin bauta Allah sai ya ce ya aihon nasu ya ku mutane durba masalam mun buga wani misali fastami ulahu ku saurara ku ji shi Allah ya kira mutanen duniya ga baki da ya ce ya aihon nasu kowa da kowa mun buga wani misali in ji Allah amma fastami ulahu ku yi saurare ku ji misali ya misali yake ya ce innan lazina lalle ku san wa'in nan da suke bautar wani Allah to abinda Allah yake cewa a gaya musu lan ya khalqu zubaban da su allolin nasu su haɗu gaba ɗaya su yi wata halitta daidai gwargwadon kuda ba za su yi halitta ba wala ita ma'ulahu ko da za su taru akan halitta kuda a tara gumakan duniya gaba ɗaya da waɗansu wanda aka ɗauka aka ba su matsayin Allah su haɗu su ƙirƙiro wata halitta mai rai wanda su suka tsara ta suka ƙirƙiro ta daidai halitta kuda Allah ya ce ba za su iya ba walau ita ma'ulahu ko da za su taru akan wannan halitta masu gumaka sukan kaiwa gumkin nasu waɗansu abubuwa misali a kaiwa gumki zuma ko a shafin shi da turare ko dai a kaiwa gumki ɗin wani abu ko jini ko makamantan haka to cikin abin da aka kai aka ajiye a gurin gumki wa in yaslubuhu zubabu shay'an idan kuda yazo ya shiga yayi birgima ya kwashi wani abu daga jikin abin da aka kawo gumki gumkin zai kwace ba ba zai kwace ba yine Allah ce wa in yaslubuhu zubabu shay'an da kuda zai je a jikin abin da aka shafa wa gumki ya dan sharo wani abubuwa ya dan gogo ya dan tsotso to shi wannan gumkin ba zai iya kwacewa abinda kuda ya dauka a jikin shi ma ba ma magana ya taimaki wani ba baya iya taimakon kanshi da kanshi ma akan abin da aka kawo mishi kuda ya taba shi Allah ci kaga dawafan talib wal madlum raunin mai bauta kuma raunin abin da yake bautawa abin da ake bautawa bai iya amfanawa kanshi koyo balle ya taimaki wani ma qadarullah haka qadarihi ubangiji yace waɗanda suke bautawa wani Allah ba sa girmama Allah ba cancantar girman Allah amma kaga ba hujja da wata fasara shi kaza ya ce ai baka da Allah haka kadari kadara ta riga fata ko wani tafsiri ne wannan wannan maulan ka ne ba tafsiri bane ba ma kadara Allah haka kadari ai kadara ta riga fata shi kenan shi ya gama da fasara kenan to Allah ya ce masu bautar wani Allah ba su girmama Allah ne cancantar girman sa ba shi yasa suke iya ganin akwai abin zai daki matsayin shi Allah madaukakin sarki ya ce مثل الذين اتخذوا من دون الله مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وبنجي تعالى يكاور مثالكم يتي مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء misalin da zaka iya ga waɗanda suka ɗauki wani Allah a matsayin abin bauta suke bauta masa to wannan yanda bautar tasu take da irin yanda Allah ya masalta ta yace kai ka ce ankabut tattaune ittakaza baita wanda ya riki gidan shi tattaune kan yi gidan shi a cikin ɗaki a cikin gida ma yakan yi nashi gidan ko ko a cikin wata itaciya ko a cikin wani duk inda ya ga dama dai ka gani wannan gidan kamar da muka misali shi dai a gurin shi gida ne yayi kuma anan zai kyankasa anan zai aihu anan zai yayi amma gidan da ka kalle shi zaka wallahi ba shi da amfani ruwan sama in yazo ya dake shi sai in yazo ya dake shi zafin rana in yazo gidan baya kare shi idan iska ta zo ita ma ta bashi wahala har ma ta rusa masa gidan shi ne Allah madaukakin sarki ya ce ka wa inna awharal biyuti in akwai wani gida mafi rauni a duniya labaitul ankabut shine gidan tattau ka Allah ya yi misali je duk duniya nan ka gano duk wata halitta da take yin gida tace gidan ta ne akwai gidan da ke da rauni kamar na tattau wallahi babu Allah ya yi misali shi yasa Allah ya ce wannan misalin da yake bugawa yudullu bihi kafiran wa yahdi bihi kaseera diyawa wadansu suke bacewa kuma wadansu sukan samu nutsuwa su samu shiriwa zuwa ga Allah saboda misalin da Allah ya haka Allah ce ka misalin an kabutut ta kazabaita misalin waɗanda suke bautar Allah wani Allah ba Allah ba idan har bautar ta musu amfani to kaman gida gidan tattaune tattau da ya gida ya rike gidan shi gurin walawa Allah ce ka wa inna awhara biyuti wallahi in dai akwai wani gida mafi rauni lalataccen gida mara amfani labaitul ankabut law kanu ya'lamun shine gidan tattau inda mutane sun yi sani to yana ko wani mutum hasararre wanda bai san abin da yake bato shi ne mutumin da yake bauta wani Allah a matsayin wannan shi ne zai taimake shi ko cece shi kamar yadda Allah ya musulta gidanta to haka duk wani wanda yake bautar wani ba Allah ba ya yi aikin masa aga wasu saniya suke bautawa la haula wala quwwata illa billah haza a gani a kasar India suka yi wata sallar da za a sako shanu mutane su zo su kwanta wai saniya ta fita kansu ta wuce daɗi suke ji Allah su ya taka su wasu samu tabariki kuma sa iya cinama saniya a nan kasar ake wannan indiya karambani shi aka kai shi mayanka aka ɗauki saniya aka danne aka danne a mata waka sai ya suma a cikin mota yadda aka kai shi likita ya faraudo shi ya gani shi an yanka Allah an yanka mashi abin mota a nan aka yi shi fa wai shi ya suma ya ga ayyanka saniya a ga aka suke azabta da kansu ba sa cin nama wadan kansu zai su ci abin bautarsu yawa yayin da ba su cin nama sai dai musulminsu kaga aikin banza suke waɗansu kuma za a ga suna bautar aljanu suna bauta aljanu waɗansu suna bautar mi gumaka har ma akwai masu bautar shaidan yanzu kungiya ce make da kai wanda a duniya ta shahara ba su bautar shaidan za a ga suna sun ɗinsu suna wa yatsotsi haka haka ne suke komi naman ce ma dai za ga waɗansu daga cikin matasan masu suna yi suna ganin burgewa ne shi ko wani sambul ne na kaiwa kai kana cewa kai bautar shaidan kake wasu suke ganin wai shaidan yadda Allah ya la'ance shi kinna aka tsane shi ya kamata shi ma abota masa a gari shi hankali kenan kuma suna ta yi wallahi wani yana bautar kyankyaso akwai masu bauta kare ina ji a kasar turai wata kasa ta wata shekara irin masu bauta kare na aka taba kare ado aka bi shi ana ta hauragiya da uhu da shi kare yana gudu bai san bauta musu ne ake ba shi da yake yana ta uhunta yake fatsala shi ne ashe wai roƙon shi ne yake ya girmama shi ne yake a ga sai mu ce alhamdulillah mu da muke bautar Allah wallahi alhamdulillah alladhi bi ni'mati da tumu salihat alhamdulillah alladhi hadana li haza duk wanda Allah ya shi musulmi to duk wata ni'ima wanda Allah yake wa bil adama wallahi ya gama maka ita yasa shehu malami Muhammad ibn Salih Usaimin Allah mishi rahama yace duk lokacin da zaka tuna mutane ni'ima daga cikin ni'imomin Allah babban ni'ima ka tuna da su ni'imar Islam ni'imar musulunci da Allah ya so sai yake a can kasa inda ka riga bauta saniya kawai sai ga shi ka tashi kabira an kabira kana la ilaha illallah muhammadur rasulullah gom ga ka cikin al'umma manzon Allah annabi yace man kana fil ummati dakhala jannata illa man aba duk wanda ya zama cikin al'ummar nan tawa a matsayin shi na musulmi mai imani da Allah to wanda zai shiga aljanna sai wanda ya kiya sabai suke mamaki ya rasulullahi wa zai ki shiga aljanna sai mana ba'a ne dakhala aljanna a duk wanda ya bi ni sai ya shiga aljanna wallahi duk wanda ya bi manzon Allah dan aljanna ne shi wa man asani faqad aba duk ko wanda ya saba manzon Allah dan wuta ne shi kowaye shi ayyama kana in dai ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin ka na musulmi dan aljanna ne kai haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha baya magana akan san zuciya ce man kana fil ummati dakhala aljannata illa man aba duk wanda ke cikin al'ummar nan tawa a matsayin shi na mai imani da Allah musulmi zai shiga aljanna sai in ya kiya haka mu wa Allah ta'ala godiya akan wannan tarin ni'ima ayoyi da suka zo da misali a cikin alkur'ani suna da yawa mun ka misalin wanda suke bautar Allah ba sa iya halitta kuda kai in kudan ma ya je ya kwace wani abu daga jikin abin da suka kawo gunkin la ya sanke zuhu minu shi gunkin bai iya kwace abin da kuda ya kwace mishi wanda suke bautar Allah suna ga abin da suke bauta zai taimake su kaman tattauna da ya gida gidan na ci baya mishi amfanin komai in akwai gida mafi rauni to shine gidan tattau idan ka diba cikin alkur'ani ubangiji ta'ala ya buga misalai da yawa إن ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها أصلها ثابت وفرعها في السماء ياي أكوي ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه ضرب الله ضرب لكم مثلا من أنفسكم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيديكم من شركائكم من شركائكم مما رزقناكم yanzu idan muka diba duka waɗannan misalan kowanne akwai karantawa a cikinsa musamman ɗauki aya ta ƙarshe Allah sai yake misali ga wanda yake wa Allah kishiya ta fuskar ibada ya ce Allah yana buga muku misali a karan kan Allah kun mimma malakai ta imanu kun min shirka ko kaman kai ne a ce kana da bawa an gane bawa ko yanzu wannan bawan naka ka iya cewa kai da shi duk ɗaya da cikin abin da Allah ya arzuta ka da shi za ku zama daidai ina ga ba za a gane misalin ba yanzu a ce wannan bawan ka ne kaddara ma yaron gidanka a yaron gidanka bai kai bawa ba ko zai iya zama yadda za ka yi da kudin ajihunka shi ma ya haka nan ka ce wannan yaron gidana ne amma kwantiki na gaba ɗaya na bashi yadda zan je in kwashi kuɗi in yadda daga dama shi ma ya je ya kwasa haka zai yi mota ta kileluwar da suna hannun shi ni ina da ɗaya shi na ɗaya yadda zan ɗauki mota mai tsada in fita shi ma zai iya ɗauka ya fita zai yi haka nan gidana duk ɗaya ne yadda zan shiga ɗaki na shi ma haka zai zo ya shiga ɗakin haka zai yi kaga ba zai taɓa yiwa ba to shine wannan misalin da Allah yake mana ya za ku iya samun wani halitta daga cikin halittar da Allah yi ku ɗauke shi ku daidaita shi ku ba shi matsayin Allah in har zai haka zai iya yiwuwa Allah ya kyale to kai ma za ka iya ɗaukan bawanka ka ce dukiyarka da duk abin da ka mallaka yadda za ka yi amfani da su shi ma haka zai yi amfani da su haka za ka ce har abada haka ba zai taɓa yi ba mata karka ke haka zo ɗauka kawai sai a ce yaron ka ya ɗauka shi gari ya kace ba komai ba komai yan da shi ɗaya ne ka aje kuɗi a cikin kwantikin ka sai ka zo ɗauka sai ka tara sun ya tilkin yaron ka ne ya zo ya kwace kuɗin ya zo ya kashe da ba mu komai a jini da shi ɗaya ne zai yi ya gaje kawai amarya ka kirkira sabon gida ka zo za ka shiga sai ka tara yaron ya shiga ci a duk ɗaya da yare da shi ya ka yi baya zai yi to duk wannan abin in zai iya yiwuwa to zai iya yiwuwa ka bauta wani ba Allah ba ka ɗauki wata ibada ko wata siffa daga cikin siffofin da bai cancanta a wa wani ba ka ba wani kuma Allah ya in haka ka kyale kai ma Allah zai iya kyale ka bai shirka kaga ai mutum yana kishin haka ko yana kishin haka dukiyarka kawai ta bangaren dukiya abin ajiyonka kawai in ya taba sai ka ji kamar za a tashi duniya don me zai ɗauki kanka ba da sananka ba da uzuninka ba to haka Allah maɗaukakin sarki yake kishi akan abautawa wani wanda ba shi ba yadda kasan ba za ka yi haƙurin wata matsalar ba shi ma Allah ba ya haƙurin mai a yi mai shirka da shi irin waɗannan misalan da yawa a cikin alkur'ani Allah ya kawo su to shine su munafukai suke cewa wai ta'ala Allahu Allah ya ai Allah ina ruwa ma ba da lahu bi ankabut ina ruwan Allah da ankabut kuma ya Allah zai kama misalin tattau tattau dumi ya Allah zai kama misalin sauro ya Allah zai kama misalin kaza sai Allah ta inna Allah la yatahi an yadriba masalan ma ba'udatan fa ma fawqaha shi Allah baya jin kunya ya buga misali ai daidai sauro ko kuma abin da yake sama da saura sai dai mi famal ladina amanu duk waɗanda suka yi imani da Allah idan Allah ya buga misali a cikin alqur'ani fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim sun san wannan misalin gaskiya ne daga ubangijin su yake ba manzon Allah ya kirkira ba wa amma alladhina kafaru amma wanda suka kafirta fa da munafikai fayaqulun zaka ji suna fadi a bakunan su ma za arada Allah bi hadha masala me Allah ke nufi da wannan misali duk misalin da Allah ya kawo a cikin alqur'ani masu imani idan sun kalla wallahi sukan daukan izina da darsi a ciki amma duk wanda ba su da imani cikakke sai su ga tunanin to me yasa ma aka yi wannan misali shi da suke ta ma za a rada Allah bi haza masala mai Allah yake nufi da wannan misala shi sa ɗaya daga cikin magabata ya ce idan Allah ya yi wani misali a cikin alkur'ani in na karanta ban gane ba sai in yi ta kuka sai ya ta kuka kasan me yasa Allah ya ce wa tilkal amsal da zuba lin nas wa tilkal amsal nadribuha lin nas la'allahum yatafakkarun wa ma yaqiluha illa wa ma yaqiluha illa al-alimun Allah ya ce wa tilkal amsal dukkan misalin da kake ji a cikin alkur'ani Allah ce nadribu halin nas muna yin shi ne dan mutane amma wa maqilu ha ba kowa ke hankalta da abin da Allah yake nihi a misalin ba sai masu ilimi babban malami ne yace to da ya kasa gane me ya dalilin da Allah ya buga wannan misalin sai ya ta kuka yayi ta tunani har sai ya ji ya samu nutsuwa ya gamsu ya fahimci me Allah yake nufi da wannan misalin saboda Allah ce ba kowa ke fahimta ba sai waɗanda suke masana ashe in ya kasa fahimta ya zo mi ya zama jahili shi yasa da ka zo kana karatun alkurani kada karanta da tadabburi ta kaga wani guri Allah ya ka misali ya ka fahimci misalin da kyau karkashin misalin sai ka samu imani ya karu shiriwar Allah ta karu a cikin zuciyarka saboda mi ya dullu bihi katiran wa yahdi bihi kaseera da yawa mutane sukan samun shiriwa ta dalilin misalin da Allah ya a cikin alkurani da yawa wadansu mutane sukan bacewa saboda misalin da Allah ya kawo da aka Allah madaukakin sarki yace wa ma yadhullu bihi illal fasikin ba kowa ke bacewa da misalin da Allah ya kawo ba sai mutanen da suke sun fita daga cikin shari'a sai munafikai sai waɗanda suke masu yawan sabon Allah da fasikai shi yasa shi wannan malami yake cewa idan ka diba Allah madaukakin sarki ya ce ba kowa ke bacewa da misalin da Allah ya kawo sai waɗanda suke wa fasikai saboda haka da ya kasa gane sai kamar shi ma ya bace ya Allah ka fahimtar da mu sai Allah ya ce الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الذين ينقضون عهد الله للذين سو منافقي da fasikai sune wanda suke warware alƙawarin Allah min ba da misaƙi bayan kuma sun kulla alkawalin tare da ubangiji babu wani a cikin mafaci ya yi alkawali da Allah yaushe a yaushe ne muke alkawali tsakaninmu da ubangiji kun san mun samu kanmu cikin irin wata rayuwa da kowa ba zai iya tunawa ba ubangiji subhanahu wa ta'ala duk wani wanda za a halitta a nan doron ƙasa lokacin da ya halitta annabi adam sai da ya tattara mu kaf kuma ya rayar da mu kuma ya tambaye mu alastum bi rabbikum wa in akhadha rabbuka min bani adama wa in akhadha rabbuka min bani adam min zuhuri min zuhurihim dhurriyyatahum dhurriyyatahum alastu bi rabbikum qalu bala shahidna أن تقولوا يوم القيامة عن إنا كنا عن هذا غافلين كما yadda kake tana cewa akwai lokacin da kana yaro karimi kana shan nono ko akwai wanda ke iya tana lokacin da abin da yayi ba mai tunawa lokacin da ake goyon ka ba ka iya tunawa lokacin da ka fara rahe ba ka iya tunawa ko lokacin da aka fara koya maka tanta ba wasu ya san tanta ba ka iya tuna lokaci amma dai kasan kayi to haka akwai lokacin da Allah ya tara mu duka gaba daya ya rike alkawari da mu muna tsatso ko bayan baban mu annabi adam ya tattara gaba daya dukkan wani wanda za a halitta a nan dauran kasa daga cikin zuriya annabi adam sai Allah ya tambaye mu ya ce alazu bi rabbikum wai ba ni ne ubangijin da na halicce ku wanda don ku bauta min na halicce ku ni kaɗai za ku bautawa ba ƙalubala muka daga hannun kowa ya ce ƙwarai ku Allah kai kaɗai za a bautawa kai ka halicce mu kai kaɗai za a bautawa kuma alƙawari da Allah ce to kowa ya sa hannu kowa ya cinye Allah ce an ta kulu yau mulki yamaci inna kuna an haza dan kar wani ku zo ranar kiyama ya ce yamaci wani alƙawalin mun yi shi tsakaninmu da ubangijinmu gaba ɗaya ashe da ka kuskura ka zo duniya kuma kana bautar wurin Allah ba Allah ba ka yi ne ka warware alƙawalin Allah bayan mi bayan kun kulla alƙawalin tsakaninka da ubangiji babu wani a nan duniya face ya wa wannan alƙawali ya ɗaura alƙawali tsakaninsa da ubangijinsa cewa ba zai bauta kowa ba sai Allah duk wani nau'in bauta baya daukar shi daura shi ga wani halitta sai Allah madaukakin sarki to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana alladina yanquduna ahdallah fasikai sune wanda suka warware alƙawarin Allah min bada misaki bayan sun kula alƙawarin da Allah wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala kuma suke yanke abinda Allah ya umarni a sadar malamai suka ce waɗansu sufofi ne guda shida wanda duk waɗanda suka siffanta da wannan siffofin sun zamanto manya-manyan munafikai ko fasikai daga cikinsu guda hudu sun tabbata a cikin hadisi guda biyu sun zo a cikin alkur'ani iza hadasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina kana idan mutum zai magana ya sa ƙarya idan an yi alƙawarin shi ya saba idan aka bashi amana ya ci amana na hudu annabi ya ce idan ana gardama da shi sai ya ce shi ke da gaskiya na biyar shi ne warwar alkawalin Allah na shida shi ne mi ɓanna a bankasa wadda siffa ce mummunan siffa su ne suke warware alƙawalin Allah kuma suna yanke abin da Allah ya yi umarni a sadar shi ne zumunta wa yi su duna fil'adi kuma suna yin ɓanna a ƙasa ta hanyar saɓan Allah domin duk mutumin da yake saɓa ma Allah yana daga cikin masu ɓanna a ƙasa domin ƙasa Allah ya yi ta a tsarkake tas ba ta da wani datti laifukan ɗan adam su ne suke gurɓata ƙasa ta lalace su suke janyo a yi fari su suke janyo a yi girgizar ƙasa shi ke janyo a yi mahaukacin guguwa irin yadda ake a sauran ƙasashe su suke janyo a yi tsunami da sauran dukkan abubuwa duk wannan al'amari ne wanda ya shafi halayen ɗan adam na gurɓata ƙasar ubangiji subhanahu wata'ala bayan allah maɗaukakin sarki kuma ya gyara ta ta hanyar kawo saƙo zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin manzala Allah ya aiko shi ne don ya cika mutane kyakkyawar ɗabi'a don a daina barna a ban ƙasa kuma lokacin da manzala Allah ya bayyana ƙasar nan ta cika da barna ba abin da ake sai yaƙe-yaƙe sai shaye-shaye sai zinace-zinace sai gaba sai kaza zuwan manzan Allah da alkur'ani duk gaba ɗaya waɗannan abubuwa aka wanke shi daga cikin zukatan al'umma ƙasa ce ta gyaru me yake bata ta shine saɓon Allah da su suna warware alkawari tsakaninsu da ubangijin da suka kulla suna yanke zumunta kuma suna banna a bayan kasa Allah ya ce ulaika humul khasirun waɗannan su da suke tababu Allah kanka samu daga cikin irin waɗannan idan muka kalli irin wannan aya da ayar ta zo a cikin suratul ra'd shike nuna daga cikin mummunan siffa da mutum a same shi yana daga cikin masu yanke zumunci yanke zumunta yana daga cikin manya-manyan banna a ban kasa shi sa kaga a nan gurin Allah ya kama ganin warware alkawali tsakanin shi da wa'annan da kuma yanke zumuncin da Allah ya ce a sadar sannan ya hada da barna a ban kasa kamar yadda a cikin suratul ra'd ubangiji subhanahu wataala yana magana akan mutanen kirki yan aljanna sai ya ce su ne masu cika masu sadar da abin da Allah ya ce a sadar يسلون ما أمر الله به أن والذين يسلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ubangiji ta Allah yana magana akan mutanen kirki yace su ne masu sadar da abin da Allah ya umarni a sadar shine mai zumunci zumunci yan uwa yana daga cikin hanyoyin da Allah ke saukar da rahama a cikin al'umma idan sun yi wata zumunci a tsakaninsu yanke zumunta na daga cikin hanyoyin da Allah ke yanke rahamarsa zuwa ga al'umma an ce a zamanin annabi musa alaihi salam sun samu kansu cikin tsanani na rashin ruwa annabi musa da kanshi ya roƙi Allah tare da al'umma suna cewa amin akan Allah ya musu ruwa Allah ya kyale su annabi musa ya ce ya Allah ba kai kace mu roƙe ka ka amsa mana ba gashi mun roƙe ka bukatu mu ya Allah baka ausa mana ba Allah ya ce ya Musa ba za mu karba addu'a ku ba saboda a cikin ku akwai mutum daya da yake da wani babban laifi anai Musa ya ce ya Allah ka gaya bada waye shi kuma ka gaya bada laifin da yake domin mu kore shi daga cikin mu Allah ya gaya anai Musa mu ba mu to dan asiri amma laifin da wannan mutumin yake shine yanke zumunci ya yanke zumunta ne shi yasa ka yi wa'adi duk wanda ya san ya yanke zumunci a tsakaninku ya je ya sanar da zumunta yanzu zan karɓo adda da kuke yi a ne musa ya zo ya wa'azi akan yanke zumunci ya yi wa'azi sosai da aka jima sai wani mutum ya ɗan yi duku-duku ya tashi can an jima ya je ya dawo ashe yana da ɗan shi ne tsakanin shi wani abu ya ɗan haɗa su sai yanke zumunci tsakanin shi su dalilin shi ne allah ya karɓa addu'ar annabin allah da sauran mutane to ina kai allah zai karɓa addu'ar ka a karan kanka kai ka yanke zumunta tsakaninka da yan uwanka shi kadai ya zamanto bala'in da aka karɓar addu'ar annabin Allah shi yasa yanke zumunta yana daga cikin barna a bankasa ya kamata mu rika sadar da zumunci inda zaka je da kafa ka taka ka je inda zaka sadar da zumunci da waya ka buga waya inda zaka dan karkace a jihu ka lala ka lissafa ka daidaita ka samu lamba ka aika ka ce na aika muku dan wani abu ai shi ma zumunci ne ko ai shi ne ma babba wallahi wanda ka je gar ka dan tura mai ma a yi mana duk da zo ma yana da daɗi balle yanzu Allah ya kama na wasa'il na hanyoyi na sadar da zumunci masu yawa kana iya kira kana iya misal idan ma kana so mutumin ka gan shi masu ka kira a kira na gani na bidiyo kana kallon shi yana kallon ka a amma wallahi in baka yi hankali sai ka cika wata guda ko mutum ɗaya baka yi zumunci da shi ba a cikin dangin ka sai dai ka sa kuɗi ka canza ka yi surutun banza kuɗin ya ƙare kuma ka sa wani amma baka kira ɗan uwanka kare da shi saboda zumunci ba shaidan da yake kokari har mutane ayyukan alheri amma yanzu duk wata hanya ta yada zumunta Allah ya kawo mana ita Allah ya kawo mana ita ta kamata mu yi amfani da wannan damar mu yi ta yada zumunta a tsakaninmu dan Allah madaukakin sarki ya sanya rahama da jin kai tare da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da yake so Allah ya yalwata mishi a rayuwa ya samu wadata Allah ya ƙara mai a cikin kwanukan da yake da shi da shekaru to ya rika yada zumunci malamai suka ce shin za a iya karawa mutum kwanukan da yake da shi akan na farko saboda zumunci wasu suka ce eh za a iya karawa saboda yamhullahu ma ya sha'u wa yasmut ubangiji ta'ala yana shafe abin da ya ga dama kuma ya tabbatar da abin da ya ga dama daman bai gaya kowa ga shekarun da zaka yi ba ko ya gaya wani sai kai zumunci sai ya kara maka shekara goma ko ashirin waye sai hana a gani waɗansu malamai suka ce ba wai ƙara ma kwanakan za a yi ko shekarun ba za a sanya maka albarka ne a rayuwa albarka a yan gane albarka ko albarka ita ce komai idan kuɗi ne Allah ya baka in ba shi da albarka sai ka zamanto mai gadi wahala kawai za ka yi amma idan yana da albarka sai kai ka ji daɗi danginka su ji daɗi makwabtanka su ji daɗi yara da ke ƙarƙashinka su ji daɗi saboda kuɗin naka Allah ya mishi albarka albarka take sa mutum ya yi rayuwa shekara kaɗan amma sai ka ji an yi shekaru biyar ana ambatan shi saboda rayuwa ta yi albarka ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza da za a tambaye ka shekarun shi nawa sai ka yi tsammani ya yi ɗari biyu shi kun ƙila shekara hamsin ne ko satin yi za ka samu cikin malamai masu ilimi za ka samu cikin masu kuɗi za ka samu cikin kowane ɓangare rayuwa wanda ta yi albarka sai ga Allah ya sa ana ta ambatar su sun yi ta alheri to sanar da zumunci na sawa rayuwa ta yi albarka Allah yana yalwata maka rayuwarka yana kuma ƙara maka kwanakanka amma yanke zumunta fa ya daga cikin barna mafi girma a bangasa shi yasa duk mutumin da yake kokarin hada mutane gaba tsakaninsu to wannan mutum bai shiga aljanna dan ya zama to mai annami la dukul jannatan namam annabi ya ce annabi bai shiga aljanna wanda zai zo gurin wani dan uwa ya gaya masa mummunar magana da wani dan uwansa ya faɗa ina ma hanya ya kari dan shi wannan dan uwan ya ji zafi yayi gaba da wancan dan uwan wannan mutum bai shiga aljanna da daga cikin abin da yake gadar da azabar kabari yin annabimanci tsakanin ɗan uwa ɗan uwa ka hana su gaba balle malamin da ya buɗe shago na mutane su zo shi ya musu aiki kawai ya haɗa gaba tsakanin wani da wani ya raba kan wancan da wancan ya raba aure tsakanin mata da miji ya shiga tsakanin ‘ya'ya da mahaifinsu ya yi abin za shiga tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa su zamanto ba sa shiri tsakaninsu akwai wanda aikinsu kenan fa kuma da sunan malami ake kiran shi ba kaga wannan ba ba a maganar malanta shin musulmi ne ma ta kuna sai dai ayi tuhuma akan shin ya zama musulmi ta kuna ba maganar malanta ba wai aiki ne zai yi akan ya hada tsakanin wani da wani kana samu shi ne tsakanin su shi aikin shi kenan ya da ya san mai da baibai ko mai barkono ko mai allan karhe ko mai da baya da baya kawai ya raba tsakanin wani da wani kaga wannan ba mafi barna abin kasa sama da shi ya zama shaidani ba Allah ya kare mu to Allah dai yana gaya mana su ne fasikai masu warware alƙawarin da ke tsakaninsu da Allah suna yanke zumunci da Allah ya ce a sadar suna kuma barna abin kasa Allah ya ce ulaika humul khasirun waɗannan su ne wanda suka tabe suka yi hasara na'am كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وبنجي تعالى يكتا كيف تكفرون بالله يا يفوت كافرتي ده الله وكنتم أمواتا فأحياكم دا كما كوغا كوكونا ماتي الله يرايدكم wata mutuwa ce anan wata rayuwa ce malamai sun yi maganganu daban-daban dazu mun yi magana akan Allah ya dauki alƙawari tsakaninmu da shi a wani lokaci a lokacin muna alimu zara kenan Allah ya rayar da mu a wancan lokacin yayin magana da mu ya tabbatar da alƙawari tsakaninmu da shi sannan sai ni sai ya kashe mu daga wancan lokacin har zuwa lokacin da ka rayu ko kuma ma'aikanka suka rayu aka yi aure tsakaninsu aka aihe ka ka zo wannan rayuwar ta duniya kaga ai baka san abin da ake ba daidai kake da wanda yake bi a mace yanzu Allah ya kashe ka a wancan bayan alƙawarin da kuka yi da shi sannan kuma ya rayar da kai a cikin mahaifiya an ahe ka kaga an samu mutuwa nawa mutuwa ɗaya da rayuwa ɗaya la'alla shekara uku kai biyar kai goma kai ila ma har kayi aure ila ma har ida kai hurhura wata ran dai sai a waye gari kuma mala'ika dai ya sallaba maka hallo me za a yi mutuwa za yi shi yasa lokacin da Allah madaukakin sarki ya nuna wa waɗansu daga cikin fasikai da munafikai miyagun ayyukansu za su yi addu'a su roƙi Allah sai qalu rabbana amatana sunatai قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ganin ayyukansu marasa kyau sun fi yawa sun ce ya rabbana ya Allah ya Allah amata da sunata ne Allah so biyu ka kashe mu kuma ka raya mu so biyu muna cikin alimin zara kai magana da mu ka kashe mu sai ka raya mu a cikin ma'aiwa halaka a yau muka zo duniya kuma ka kashe mu an samu mutuwa biyu da rayuwa ɗaya ko yanzu kuma gashi ka sake rayar da mu tashin alkiyama abinda muke so da kai Allah fa tarafna bi dhunubina yanzu mun tabbatar da mu mun yi laifi abinda muke roƙonka fa da ila qurud min sabi akwai ta hanyar da zamu samu mu huta daga wannan lahira mu koma duniya akwai ta babu a wani gurin su ce da za a mayar da su da za su yi aiki gairar lazi kunna na amal ba irin aikin da suka aikata ba wannan mummunan aikin Allah ce kaga wanda sun tabe da kawo su a wani gurin za su ce a mayar da su fa na amala gairar lazi kunna na amal Allah madaukakin sarki ce da za a mayar da su ma da sun koma gidan jiya da za a mayar da su duniyar ma ba za su yi aikin alheri ba Allah ya ce da za mu mai da su duniya ma wallahi da za su koma zuwa ga abin da muka hana su saboda haka mai Allah ya tsara su to shine Allah ce kaifa takfuruna billah ya kuke kafirci ga Allah wa kuntum amwatan shine ya kashe ku ba haya ku sannan ya sake rayar da ku sun mai mutu ku sannan ya sake zai sake kashe ku ko kuma ya kashe ku a wannan rayuwar ta duniya sun mai ku sannan zai rayar da ku a ranar tashin alkiyama summa ilaihi turja'un sannan hallo gare shi ne ake mayar da ku kaji sha'anin Allah kenan idan Allah yana maganar ranar lahira sai ya ce gare shi ake maida ku saboda ba wanda zai je da kanshi kamar yadda ka san ka zo duniya ne ba da kanka ba idan ka waye gari kawai ka ganka akwai wanda yayi kanshi akwai wanda ya kai kanshi to haka ba wanda zai mutu sai lokacin da Allah madaukakin sarki ya ga dama ya aiko mala'ika duk rayuwa ta yi ba za ka taba ganin wani mutum ya ce duniyar ta aishe shi ba ya je ya gina rami ya samu da kamfani tailor ɗin kamai daidai shi sai ya je gindin ramin ya shiga asin da asin ya kwanta ce to alhamdulillah ku binne za a samu a sai an kai shi haka ranar tashin alkiyama ba wanda zai taso da kanshi sai an kawo ka sun ma ilaihi turja'un Allah ke ce gare shi za a mayar da ku kawai mala'ika ne zai ɗauki kaho ya busa sai ƙasa ta rika tsagiya kowa ya fito wanda ƙasa za ta fara tsagiya ya fito wane ne shi ne annabin musallallahu alaihi wa sallam shi ne yana ta awal ana awal man shakal am wala fakar ni ne wanda ƙasa za ta fara tsagiya a fito duniya manzala sallallahu alaihi wa sallam ya fito ya kalli jibril an raya da shi ya jibril a ina al'ummata shi a lokacin ya tashi ma al'umma shi yake tuna ummati ummati fa aina ummati ya jibril lokacin nan kuma kowa zai taso idan kana daga cikin mutanen kirki a rayuwarka sai ka taso a cikin mutanen kirki idan kana cikin mutanen banza suka tashi a cikin mutanen banza haka za ga kowane mutum kawai irin halin da ya samu kashi da irin rayuwar da yi tashin da zai ma zai kai tare da wayancan gungun ne Allah samu ta da cikin mutanen kirki annabawa da manzanni da salihan bayi Allah ka amshi ayyukanmu na alkhairi gafarta mana kurakuran mu abinda muke rida Allah ka ba mu lada kuskure Allah gafarta mana subhanakallahi bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi mun zo gaba da ya gabata masu